wa mazhabu ahli sunna wal jama'a abinda an mazhabar ahli sunna wal jama'a anna Allah subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala alim bi zatihi madaukaki ne ga zatin sa Allah ya daukaka da zatin sa zati ashe Allah na da zati to zatin sa ya daukaka wa anna uluwahu kuma daukakar sa min as-sifati dhatiyya ko daukakar sa daga siffofi na zati al ɗaukakarsa mina sifatin zatiya tana cikin siffofi na zati al'azaliya ta tun azal al'abadiya kuma wadda za ta wanzu ilal abadi ɗaukakarsa ba da baya ta faru ba ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi a al'azaliya azal tun azal tun da ɗai haka nan yake maɗaukaki da siffofinsa sannan al'abadiya ilal abadi kuma haka zai ci gaba da zama ilal abadi muna tare wannan ita ce aƙidar ahalis sunna Allah ya ɗauhaka da zatinsa ɗauhaka ta ton azal sannan kuma ɗauhakar da za ta ci gaba da wanzuwa ilal abadi wannan ita ce aƙidar mu wa khalafa ahalis sunna fi zalika da'ifatani da'ifatani bangarori biyu na yan bid'a wa khalafa ahalis sunna sun saba ma ahalis sunna fi zalika ga wannan aƙidar aƙidar cewa mu mun yadda Allah ya ɗauhaka da zatinsa ɗauhaka ta azal kuma ta har abada ɗa'ifatun ƙalu ɓangare na farko sun ka ce inna Allah bi zati Allah da zatin safi kulle makani yana ko'ina in mun ka ce ya ɗaukaka kaga ya nuna ya ɗau yana sama kenan ko to ɓangare biyu na saba muna game da wannan na farko sun ka ce a'a Allah yana ko'ina da zatinsa amma mu abinda mun ka ce Allah yana ko'ina da iliminsa zatinsa yana sama ilimin Allah shi a ko'ina ma ya kunu min na juwa falafatin illa huwa rabi ohun wala hamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu to kaji abin da ya ɗebe su ita a hujjar mu ita a hujjar su wa huwa ma'ahum Allah na tare da su mutane aina ma ka duk inda sun kasance sai sun kace don haka Allah na ko'ina mu ko sai mun ka fassara ta ma'iya ce ta ilimi huwa ma'ahun bi ilmihi aina ma kanu Allah yana tare da su da iliminsa ilimin Allah shi a tare da mu amma zatinsa yana sama kaji inda an ka sha baraha sako da'ifatun da'ifatun qalu bangare na farko sun ce inna Allah bi zati Allah da zatin sa fi kulli makani yana ko ina kuma su ne sun kace mu da mun kace Allah na sama mu Allah makani don cewa yana sama an yi mai makani kenan to yanzu da mu da mun kace Allah na san mai mai makani guda da kai da kacce yana ko ina kai makani nawa kai mai makani nawa kai mai kacce yana ko ina yana nan yana can yana can yana can yana can Allah duk guda nawa ne sai ko in kakkasuwa zai kaga ilimin sa shi a ko ina amma zatin sa yana sama wannan ita ce aqida ta kwarai wa da'ifatun qalu bangare na biyu sun kace inna allaha lalle Allah laisa fawqal alam bai saman talikai alam kullu ma su wallahi shine alam bi fatahil lami in ka samu lamun kasara alim shine malami alamina talikai duka duk abinda ba Allah ba shine alam bangare na biyu sun kace Allah bai saman talikai wala tahtal alam haka bai kasan talikai wala fil alam haka bai cikin talikai wala yamina baya baya dama wala shimala baya hagu wala munfasilun anil alam hakan ga ba daban yake bai hita daban da talikai ba wala muttasilun kun ba mai saduwa ne da talikai ba sai mun ka ce to wanda adda wannan siffa babu kenan kenan babu shi baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa bai gabas bayyama bai cikin mu bai tare da mu kuma bai wajen mu ya nuna babu shi kun fahimci maganar to shi an ra'ayin kashi na biyu to wallazi na ƙalu waɗanda sun ka ce bi annahu fi kulle makanin to yanzu zai yi raddi ga ɓangarorin biyu waɗanda na ce Allah na kowane wuri istadallu bi qaulillahi ta'ala sun kafa dalili duk wani ɗan bid'a da ka sani akwai wata aya ko hadisin da zai wa tawili ya kafa shi hujja ga abin ai dai mai ilimi yasa wannan ba dalili ba ne ko ya yi tawili ko ya fassara ayar ba daidai ba ko ko ya azata ba ga mahallinta ba don haka ba wai da mutum ya kawo aya ko hadisi sahihi aka sallama mai ba sai an tsaya ya fasar ayar daidai ko hadisin ya aza shiga muhalli ne ya za a yi a ga magabata ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'u haka sun kai fassara dai haka sun kai in yayi sabanin tasu to kenan zamu dauka sun yi kuskure shi adda dai ko shi ya kuskure su adda dai kaga tasu za a dauka to yace bangare na far wallazi na qalu bi annahu fi kulli makanin wa'anda na ce Allah na ko ina istadallu bi qaulillahi ta'ala sun kafa dalili da maganar Allah da ya ce ma ya kunu min najawa salafatin ganawa ta mutum uku ba za ta kasance ba da mallan muhammad da mallan abubakar da mallan umar su haɗu su gana illa huwa rabi'un face allah shine na hudunsu kaga yana tare da su kenan da mi da iliminsa duk abin da za su yi bisa ga ilimin allah za su ko sai sun kace da zati ne allah yana na shi an na hudunsu wala khamsatin hakan gaba za a yi ganawa ta mutum biyar ba illa huwa sadisun face Allah shi an na shiddan su wala adana min zalika hakan ga abinda bai kai uku ba wala akthar ko abinda yafi shidda yawa illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su kaga ma'a ita ake kira ma'iyya yace face Allah na ta kenan ganawa in ta mutane masu yawa ce in ta mutane yan kadan komi yawan mutane komi karancin su ba za a yi ta ba illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su aina makanu duk inda sun haka kasance in cikin ramin tururuwa za su shiga a yi mitin din nan tare da Allah sai sun kace tare da shi da zati ne kuna fahimta to amma mu ahli sunna sai mun kace wa huwa ma'ahum bi ilmihi yana tare da su da ilimin sa wastadallu bi qawlihi ta'ala kuma sun ka kafa hujja hujjar su ta biyu da fadar Allah madaukaki cikin wata aya ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittata ayyamin cikin kwanaki shidda yana iya cikin kyafta ido ya ce kun faya kunu to amma don ya karantar da bayi na yin abu cikin natsuwa kada a yi garaje garaje baya kunu inda duk ana sauri shi ka sa a yi kurakurai da yawa a tahe da natsuwa muna tare to shi yasa Allah ya ɗauki kwana shidda amma yana iya yin su da kumfa ya kunu amma sai yau cikin kwana shidda don ya nuna ba bayi ne su tsaya su yi abu cikin natsuwa kada a yi garaji kada a yi sauri ya ce huwan lafi halakar samatu wani arfi su tata ayyamin sun mastawa alal sannan yadda daidaita akan al'arshi ba sai da ya ƙara halittun sannan yadda daidaita akan al'arshi don daidaita siffa ce tashi duk siffa Allah mun karanta da tun azal yana da ita sannan za ta ji gaba da zuwa ilal abad muna tare don haka thumma nan ba ta fa'idantar da tartibi don in mun ka ce thumma nan ta tartibi ce kamar yadda an ka al'adanta kenan sai da ya ƙara halittar samai da ƙasai sannan yadda daidaita akan al'ari kaga daidaituwa ta kenan tana da lokaci akwai sanda bai daidaita ba to sai ya ce ya alamu ma ya liju fil ardi Allah ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa duk abin da ake sa a cikin ƙasa da gerun da kuka shukawa da mutanen da ke mutuwa a gina a turbuɗe duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya san da shi wa ma ya kharju da duk abin da ke fitowa da cikin ƙasa kuma Allah ya san da shi wa ma yanzulu minas sama'i duk abin da ke saukowa daga sama Allah ya san da shi wa ma ya arjufiya da abin da ke takawa ya ta sama duk Allah ya san da shi wa huwa ma'akum Allah na tare da ku kaga ma'iyya ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kun haka kasance sai sun kace yana tare da mu da zatinsa mu ko mun ka ce a wannan ma'iya ta ilimi ce yana tare da mu da iliminsa duk inda muka kasance wallahi bima ta'maluna basirun Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wa ala hadha to akan haka fallaysa aliyan bidati sai su masu wancan ra'ayi na cewa Allah na ko ina sun ka ce to saboda waɗannan ayoyin duk ba gashi Allah yana cewa huwa ma'ahum ba wa huwa ma'akum yana tare da ku sai sun ka ce fallaysa aliyan bidati don haka Allah bai ɗaukaka da zatinsa ba balil uluwu indahum a a ɗaukaka wurin waɗannan mutane uluwu sifatin ɗaukaka ce ta sifa kawai siffarsa a maɗaukakiya amma zatinsa yana nan tare da mu ko ina akwai zatin Allah kun ji dalilin su amma ladina qalu to su kuma waɗanda na ce innahu la yusaw bi jihatin shi Allah ba a siffanta shi da wata jiha fa qalu sun kace ba bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ƙasa bai cikin mu bai wajen mu faƙalu sun ka ce la'annana domin mu lau wasafna wa bi zalika da mun siffanta shi da wannan mun ka ce ga inda yake lakana jisman to kenan ya zan jiki shi yasa suka kira mu mujassima waɗanda na mai da Allah jiki jisman wal ajsamu su ko jikunkuna mutamathila suna da tamkaceceniya in an ka mai da Allah jiki to kaga kamar yanzu in an ka ce Allah na da hannu sai a ɗauka to kenan irin hannun mutane sun bance ba mutum ɗaya da hannu ba har dabba tana da hannu da sauransu don an ce Allah na da hannu ba shi an misalta shi da bayi ne ba tun da yanzu wani irin hannu hannun Allah yanzu hannun mutum ɗaya yake da na doki ɗaya yake da na giwa ɗaya yake da na ƙwaro to kaga hannu irin na mutum daban yake da hannun giwa daban yake da hannun dabbobi to na Allah haka cewa zan irin namu Allah na da hannu wani irin hannu irin hannun Allah shi ke don ka huta yaya Allah yake baka sani ba tun da baka saboda Allah balle ka tambaye ni yaya hannun yake ka yadda akwai Allah ito faɗa mi yaya Allah yake sannan ni ko faɗa ma yadda hannu ne yake in baka san yadda yake ba to balle ni shikenan iyaka dai ya ce muna yana da hannu mun yadda ya ce yana da kawa yana da fuska yana da mi kun mun yadda kamar yadda mun ka yadda yana da rayuwa shi babu saɓani yana da ilimi yana da hikima yana da kaza yana da kaza duk ba ya ce yana da su kun mun yadda to yace wa hadha wannan kuma daukar Allah matsayin jiki yastalzimu tamthila yana lizimta misalta shi da halittunsa wa ala hadha to akan haka fannin kiru muna musu an yakuna fi ayi jihatin ya kasance kowace jiha kaji hujjar na biyu walakin na sai dai mu in ji ibn al-uthaymin rahimahullahu ta'ala na ruddu ala ha'ula'i za mu yi raddi akan waɗancan masu ra'ayin farko wa ha'ula'i da waɗannan masu ra'ayi na biyu min waje hannu ta fuskoki biyu za mu yi musu raddi ne duk ɓangarorin biyu ta fuskoki biyu alwajahul awwal fuska ta farko ibdalu ihtijajihim abinda sun ka kafa hujja ayoyin da sun ka yi hujja da su to a ɓata kafa hujjar da sun ka yi da ayoyin a nuna musu abinda sun ka yi hujja da ayoyin ba shi ayoyin ke karantarwa ba wasani domin in kana jayayya da mutum yace ga hujja tai to ba taka za ka sai ka fara bata tashi tukun ka fara nuna mai abin da ya dogara gare shi ba ba bai zan hujja ba sannan haka wuta ka wasani na biyu isbatu tabbatar da naqid qaulihim kishiyan maganar su bil adillatil qati'a da daluluwa yankaku amma al-awwal amma na farko bangare na farko fana ƙulu muna cewa liman za'amu ga waɗanda sun kariyanta annan lahabi za ta yi fi kulle makanin cewa Allah yana kowane wuri da zatinsa za mu ce da'awa kuma hazi wannan da'awa taku da'awa baɗila da'awa ce ɓatatta ya ruddu hassam'u ji na shari'a abinda an ka jiya ga shari'a shine assam'u abinda an ka jiya ga shari'a wala aqalu da hankali ya ruddu yana yin raddin wannan wannan wannan wannan da'awa ta ku amma samu amma abinda an ka ji ga shari'a fa inna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki athbata li nafsi ya tabbatar maka ne annahu al-aliyu cewa shi madaukaki ne wa huwa al-aliyu al-azim shi madaukaki ne kuma mai girma wal ayatu allati tadalaltum biha aya wadda kun haka dalili da ita la tadullu ala zalika ba ta nuni akan cewa Allah na ko ina wa huwa ma'akum huwa huwa ma'ahum aina ma kanu la'annal ma'iyya domin ma'iyya da ta zo ma'a ba ga ma'anan ba ma'ahum yana tare da su ko ma'akum yana tare da ku la tastalzimul hulula ba ta lizimtar da sauka fil makana a wuri yanzu misali mutum yana makka sai ka ce sai a ɗauko magana sai ka ce wani ai yana tare da mu kamar ɗansa ya sa misali wani na makka sai ya ce yana tare da mu yana tare da mu ga me ga ra'ayi kenan siyasan mu ya kai shi don an ce yana tare da mu shi ya nuna jiki ne yanzu yana nan saku tare da mu muna tare da shi a'a wani ai muna tare muna wani muna tare da shi kamar dan siyasa an ka dauko a bello ya ba ai namu ne muna tare da shi ma'ana ga mi ga ra'ayin siyasa ina fatar kun fahimta don haka don Allah ya ce huwa ma'an ba shi ya nuna wai Allah na tare da su da zati ne ba wannan ma'iyya ba ta nuna ma'iyya ta zati Allah ta raba ka gani ila qaulil arabi maganar laraba ba da suka cewa alqamaru ma'ana wata na tare da mu wata mi an ma'ana in wata ya hito muna tare da shi ai to shi ya nuna kenan yana nan zaune tare da mu muna tare da shi wa mahalluhu fi sama alhali kuma bagire na inda yake yana sama wa yaqulu rajul kuma mutun na cewa zaujati ma imata ta ai tana tare da ni ma'ana ra'ayin mu yazo guda koda ko yana nan masallaci yake ba da labari matar tana gida ba shi ya nuna ai tana tare da mu yanda za ta nan cikin masallaci ba muna tare to wa huwa fil mashriqi alhali shi yana gabas wa hiya fil maghrib matar kuma tana yamma amma sai ya ce matata tana tare da ni ma'ana ra'ayinmu ya zo guda waya ƙulun dabitu lil janudi wanda ke tsara sojoji mai tsara sojoji a teorin yaƙi yana cewa izhabu ilal ma'arika ku tafi zuwa fagen fama wa ana ma'akwai yana tare da ku yana tare da tare da su zai tahiya can fagen fama ko ko mi yaka ni da yana tare da su yana tare hankali na yana tare da su da addu'a ta da sauransu yana tare da ku zan ci gaba da yi muku addu'a kuma komi aka so a bugo mini za a tura muku wa huwa fi ghurfatil qiyada alhali kuma san da yake wagga magana cewa wa ana ma'akum yana cikin office na shugabanci ofishin da an ka bashi yana nan cikin office amma yace musu ku tafi ina tare da ku wa hum fi sahatil qital su kuma suna fagen yaki falla yalzaw min albaiya don hakan ga don an ce ma'a an kawo ma'iyya to wannan bai lizimta an ya kuna sahibu shi ma'abucin ma'iyyan nan ya zamo fi makanil musahibi wurin wanda an ka yi magana ta yi abada har abada don Allah ya ce wa huwa ma'akum ba shi ya nuna wai Allah na nan tare da mu da zatinsa ba a'a wa huwa ma'ana bi ilmihi wal ma'iyya ita ma'iyya ma'a ma'iyya ya tahaddadu ma'anaha ma'anarta yana iyakantuwa bi hasbi ko ko yu tahaddalu ma'ana iyakance ma'anarta bi hasbi ma to dafu ilai gwargwadon abinda an ka jingina ta zuwa gare shi yau dan siyasa in yace ina tare da wane ai wane na tare da mu me yake nufi ga ra'ayin siyasa ga dukkan ra'ayoyi yake nufi yana tare da mu a ga wannan ra'ayi na siyasan mu muna tare da shi in an ka ce wata na tare da mu me ake nufi wata ya fito yadda haske yanzu muna ganin haske ne muna fa'idanta da haske ne ita an ma'iyyar shi ne ya ce don haka ma'iyya yi ta haddada ma'anaha ana iyakanci ma'anarta bai hasbi gwargwadon matu dafu ilaya abinda an karaba ta zuwa gare shi fana ƙula a hayanan wasu lokuta muna cewa haza labanon wannan nono ne ma'ahu ma'un akwai ruwa tare da shi nono akwai ruwa me ake nufi wa hadhihi maiyya wannan ma'iyya ta ma'ahu ma'un iqtadatil ikhtilatu tana hukunta cudanya kenan nonon ga ya cudanya da ruwa ina fatar kun fahimta wai qulu rajul kuma mutun yana cewa to ko mu tsaya nan a bari ga saura shi wai qulu rajul mutun yana cewa mata'i mai kaya na yana tare da ni ka dawo da makka ka bar jikkakka na jika a bai da matsala ai jika ai muna tare da ita insha Allah wato kenan babu tabbas kana da yakinin za a kawo ma jikkarka alhalikun ba tare da kai yanzu shine yace mutun na cewa mata'i mai kaya na na tare da ni huwa fi baiti alhali kuma yana gida nai gaira muttasilin bihi ba mai saduwa da kayan ba jikkan bata nan tana airport amma sai ka ce a kaya na na tare ma'ana kana da yakinin za a kawo ma ita waya ƙulu kun mutum na cewa idza hamala mata'ahu ma in ya ɗauko kaya ne tare da shi sai ya ce mata'i mai kaya nana in kana ɗauki da kayan kana iya cewa mata'i mai hakan ga kuma ko da kayan ba su na amma kana da yaƙinin za a kawo ma ka basu ga farin hannu kuma kana cewa mata'i mai muna tare wa huwa muttasilin bi yana mai saduwa da kayan fa hadhihi kalimatun wahidatun wannan kalma ce guda lakin ya ƙtalifi ma'ana sai dai ma'anarta yana sabawa da hasbil idafa gwargwadon rabata da an kai ga abin da an ka rabata muna tare fa bi hadha naqultu saboda haka muke cewa ma'iyatul lahi azza wa jalla ma'iyya ta Allah ce wanda Allah kai wa ana ma'akum aina ma kuntum li khalqihi ma'iyatul lahi azza wa jalla khalqihi ma'iyyar Allah tare ga halittunsa taliqu bi jalalihi tana dacewa ne da girma ne subhanahu wata'ala ya danganta ga yanzu ya yi daidai munan mu ce Allah na tare da mu mutanen masallacin tanki su masu ce Allah na tare da su ma'an kowannen mu ya dauka Allah na nan zanne tare da shi inda muke kaga ban dace da girman Allah ba amma in an ce ilimi ne shi a tare da mu duk ko ina mun ka shiga tare da ilimin Allah wannan kaga ba babu wani gumudi game da shi ka sa'ir sifati kamar sauran siffofi ne fahiya ma'iyatun tammatun don haka ma'iya ta ubangiji ma'iya ce cikakkiya haƙiƙiya ta haƙiƙani lakin huwa fi sama'i sai dai shi Allah ga zatin sai na sama don haka kenan ma'iya ce duk inda Allah ya ce huwa ma'akum ma'iya ce ta ilimi ilimin Allah shi a ko'ina amma zatin Allah yana sama to wannan shine dalili na shari'a abinda an kaja ga shari'a wa amma dalilul aqli amma dalili na hankali to in Allah ya kai mu na rai gobe sai mu ji shi Allah ya sa mu albarka ga abin da mu karanta madalla to madalla amen